إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna laraba ishirin ga wata na sha'aban wanda ya dace kenan shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda a da shidda biyar 2025 na hijira ne 446 na turawa 2025 Allah mana mawafaka an uwa masu jin mu ta hanyar radiyon jiha don cewa shirin da kai tsaye ne mai tambaya na iya kira lambar da aka bada kai tsaye lamba ta harko lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya 62 kenan 96 99 01 62 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka wannan yan kenan ana iya kira kai tsaye a lokacin da muke cikin shirin insha Allah Allah taimake mu wannan su ne dai kenan lambobin za a kira kansu assalamu alaikum na'am bismillah yi magana to mun ba da yake nan lamba biyu inda matsala a nan sai koma nan kuma muna faɗi mutane bayani ban iya tsayawa in karanta message kenan kai tsaye wanda zai kira ne za mu ɗauka kira kai tsaye amma message sai dai ashe satin bayan an ɗaya an karanta satin sama amma dai a yanzu kira ne wanda ya a wannan lambar da aka bada za mu ɗauka insha Allah a casa'in da shidda casa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu ko 94 32 50 42 assalamu alaikum
Aminu alaikum salam.
na'am
Ina wani kuma nan.
lafiya alhamdulillah
Madalla. Malam, da Allah wani hadisi ne dai kamar na taba jin shi kuma yanzu nake bukata dan tunatar da mu da kashi. Wani hadisi nan da aka ce wanda ya aikata wani aiki na bid'a ko ya yi tam ko ya yi yayi wani laifi ya yi roƙo ba amsar ya zo ya ya duba kan wannan bid'a da yake.
to assalamu alaikum na'am assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alhamdulillah Na rahmar tambaya shi.
na'am Sallah azhar ce yanzu kamar raka ta uku.
eh Sai liman ya zamna har ya fara tahiyya sai aka ce subhana lahi ya tashi ka wurka ta uku.
eh Yanzu sai ga ya tahiyya sai ya kafni. Bayan ya yi kafni an kasar liman suna cewa babu kafni babu wani suna cewa a ba ni ke maza shi ne kusa karanta.
raka ta uku ce zamna Da ta uku ya zamna ya fara tahiyya.
to amma da suka yi ba sai an kasa su wani sai tashi a kawo ta hudu to shi ne kafin yau to wasu na cewa babu kamar babu wasu na cewa a ba da ce ma zai ba kamar da zai to ka kana jin radio ko ina ina ina jira to kama radio insha Allah Allah mana mafaka kenan dai muna ƙara jaddadawa masu kira sai ƙoƙarin kau da rediyo a lokacin kiransu mutum ya ji magana shi a cikin wa- bayanin shi a cikin wa- waya assalamu alaikum wa alaikum salam
Allah alhamdulillah
kawai goyon baya ne muke to Allah taimake mu da aiki Allah taimaka Allah taimake mu da aiki Eh, muna fata dai kenan eh, yan uwa dai kamar da na bayani eh, assalamu alaikum assalamu alaikum
amin wa alaikum salam malam na'am
wallahi ya sana daga ina
da mina tudun gwaza to bismillah
muna da tambaya to bismillah Allah sana sani
wai kamar idan mutum ya turo ya ce ya saki mace eh aka zo aka aka zo aka shaida mata eh
sai daga baya bayan ta yi karan shi wajen hukuma eh
kuma da aka je sai ya ce a kai je aji aji to
ba haka ba ne Ba- bayan jin haka sai aka Eh.
maida su eh Ko- bayan da aka maida su kuma ya ka zo ko sha hudu allo ba ya allo sai ya sake ta to
eh yanzu me tambaye ka
eh me tambaye ka a ciki
yawwa ita ce wannan tambayar kawai to assalamu alaikum assalamu alaikum Baya daga ina? Ta bismillah. Me ne ba a jin ka daga murya ka? ha?
wanda ya wanda ya yi da mutum kamar ya tashi ana iya bashi zunubin zina kamar su tare shi ne su ne da bayan nan Na kidan in kai giba zina saba'in?
ya yi da mutum ɗaya da mutum Eh shi ne a baka zina saba'in?
za ba su zunubi na kamar kai zina su tare shi ne mutum ne da To shi gidan kama kama radio. To Allah na fuka. ‘Yan wa takaice mai magana ta eh, cewa hadisin da yake cewa dan bida akwai addu'a akwai ruwa a cikin sahih na jami'in sagir na imam tabarani ya yi bayani akan ruwaya ya tabbatar da ruwa ta bayan tabbatar ingancin ruwaya a nan sulaiman iya cewa laƙab da sahibi da'atin laƙab amna sahibi da'atin hatta da bid'atau da ire da wannan ruwayan ya ta ingana bai ce Allah bai karɓar tabbata sahibi har tuwa kai tuba ta sahibi bid'a dan bid'a ya tu ya bar bid'a shi a takaice bid'a abu ne mai hadari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk kusan duk wani babban taro zai mukaddama yana akan musu kashe da bid'a kuma da musu bayanin dukkan bid'a bata ce duka bata huta wannan abu ne mai ahiri cewa kenan Allah bai karba eh, eh, tuba ma ce ta dan bid'a ta bid'a shi kenan dan iya hadin tuba dan shi mige- neman lada yake saboda abin tuba ta kace dai akwai ruwa tabbatar da Allah bai karba bi tuba ko aikin dan bid'a sai ya bar wannan bid'a wannan abu ne ahiri wannan kun kashe ne ko tsoratarwa ga wanda yake neman tsira Allah ya amshi ibada shi ko tuba shi ya kaurace ma bid'a me bid'a abin da yake na addini wani zo da shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko bai zo da shi ba shine a takaice yake da hadari a cikin eh, rayuwa ta musulmi a ce yana aikin bid'a Allah kiyaye sai mai magana cewa an zo ana sallah a raka'a ta uku liman sai ya zamna aka mai tasbihi ya tashi to in ya zamna zaman tahiya ne yayi zai sujada ba'adi dalilin ah kenan zai sujada ba'adi kai wanda ya haka ne wanda ya zamana ya tahiya a raka- zai ba'adi amma matsalar eh, in har daga zaman ne kadai ya tashi ganin akwai ruwa tabbatatta bukhari sauran ashabu sunan annabi sallallahu alaihi iya zama a raka ta uku ko ta ɗaya kan wannan babu ba ba da kanshi amma tabbas ce ya tahiyya to akan tahiyya wannan dan kenan zama ne ya ƙara a wurin ba zama ba to in ƙarin zama ne aka yi a takaice akwai sujada ba adi ba kabli ba to yan uwa mas'alar kabli ta kama ko ba da ta kama duk da kai wajen kowace akan kai maimakon kai wajen kai waccan balle kan kuskure sallah ta yi sallah ba ta ɓace ba dai amma abin da ya yi wurin ba'adi a yi ba'adi wurin kabili a yi kabili a wannan wurin ƙarin zama a raka ta uku ba'adi ce za a yi a takaice in ga ragayen kabilin ba ta ba sallah sai dai a gaban nan kenan abin da ya kamata a sani in aka yi zama a raka ta uku za a yi sujada ba'adi salam sujada guda biyu bayan sallama ina fata an gane sai a mai magana ta ya saki matar shi kuma bayan ya sake ta sai ya aiko saƙo na saki daga baya aka maida ta daga baya shi bi hudi ba to a takaice in kana tambaya ne akan sakin da ya aiko saƙo in ya tabbata an sami shaida ta cewa ya aiko saƙo na saki wance ko ya gaya mata ko ya gaya wani to ai ba magana ko ya ce ba haka bane ba haka ne illa yana da haƙƙin ya kome ya ce aiko ya sake ta to wannan yana da dama kayan ta kare idda ya zo ya ce ya mera ta to akan wannan shikenan amma wancan saki iya cikin lissahi wanda ya aiko kuma yanzu bayan ya mera ta kwana kaza kuma ya sake ta saki bi kenan sauran shi igiya daya in yi wasa kuma ta cire kuma ta armi ka ji magana kunan sai mai magana kan hadisin da yake magana ta zina ayi da mutum ya yi zina saba'in wannan ruwayoyi ne ake kasu kudin tsoratarwa amma ba su zo ba daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah hadisi ba su inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa kowa san hadarin da yake ba abu ne mai haramci ya cikin abin da yake haram qur'ani da sunna sun tabbatar da haramcin zina na walaka tabbatukum ba'da ahibbu ahadukum an yaqula mahi mai tafkaritum Allah ce walaka tabbatukum ba'da kada shashin ku su rika yi da shashi kaga nasan qur'ani ya hani sai annabi ke ba su misalin yanzu ka kyamaci da mutum ya ce ayuhibbu ahadukum an yakul lahum akhi maitan fakaritum shin ɗayan ku zai iya cin naman dan uwan shi a mace ma a mace ka ko da dai abu ne to kaga anan za su kyamaci haka to take kyaman da baka ci ba naman dan uwanka ya mace to haka munin yi mutum yake amma a ce yayi zina sabai mana ba gaskiya bai da ingancin ruwa ko da an ka ruwaya ruwayoyin da ake kasa kun dan ba da tsoro ko tsoratarwa amma ta aiwaye na qur'ani sun yi isa su zamanto kashe na hana yi da mutum da nasoshi ingantattu a takaice dai yi da mutum haramu ne amma wacce ruwa ce ba ta inganta ba wadda ya kawo cewa yi da mutum ya yi zina saba'in bai inganta gaskiya wanda muna fata dai cewa dai masu kira su yi kokarin kira su ji maganar su a wayarsu da babban abu kenan in zaka kira muna magana dai kai tsaye ne kuma cewa dai shirin mu iya nan ba ma cika kare shidda ganin abin sallah sauransu kuma akwai labaru akwai hudu ba da ake sawa daga dalilin haka kenan za mu tsaya ne wajen kusan shidda ba ishirin kenan sai mu bar wancan hudu ba da sauran abin da ya gabata biyu baya biyu baya insha Allah Allah mana mafaka shi dai alambar da aka bada ita ce ko da mutum bai samu ba daga baya mun daga radio yana iya kira alambar in bai ji ba tambayar da aka bada muna fata dai cewa a kokarin shuraren shuraren a hanyar an kai kira ka ji kokari a wayarka kaka ce kana a waya kuma kana ji a radio shine lambar da aka bada ita ce 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana wafaka na'am muna fata dai yan uwa kullum mu sani na wajibcin sanin addini ba a rayuwa karazibe musulmi assalamu alaikum lafiya lam alhamdulillah eh da ka zo mi to na gane na gane an kai mi
maimakon guda wanda za ka ko kana kafara ko ayi haka ake tashi ne kawai a na gane mm.
yawa
sai kama radio ka insha Allah iya magana ne akan ka zo ka samu sauran karaka daya to wannan suna ka magana masu lissafa dalilin ƙara kabbara da kai a wurin da ba wurin ta ba tun da ka kabbara ka zamna a raka ta uku ko ta ɗaya alhali ba wurin ta bane ba ya ce wannan kabbara ita ce wa an ƙare sallah kenan an an zamna ta yi raka ta uku zaka tashi ba ba kabara dan ka kabara da gaskiya ra'ayi ne da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin sunna ce tashi da kabara kuran ba bayan ta a kabara ta yi wannan shine sunna tashi da kabara shine daidai an kai wanda sai ne min sa ka misali anan yanda mutum zai iya wa kaga dai magariba raka hudu ce ko assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am assalamu alaikum na'am
salamu alaikum za su wani wa alaikum salam an wani lafiya lafiya an samu da gare mu da Allah daga ina
daga nan da zangar ne ta bismillah bismillah yawa akwai wannan kamar misali yanzu mutum ya ci ya ban da ake wankan juma'a eh wurin wankan ya yi alwala to in ya wuto wannan alwala yana iya yin salatu salatu da sallar wallaha da ita ko ya sake alwala mm shikenan na ga na kuma ga allo- kuma akwai ta biyu misali yanzu kamar in za ka yi wankan juma'a kana Eh.
na safi ya kamata ka fara yi kwana kai na juma'a ko na juma'a ya kamata ka fara safi ka fara daga baya kai na na safi
to kama kama radio da na gode na gode Hawa. a takaice eh, muna maganar eh, masu cewa an aka zamana a raka ta uku ko ka ka samu raka da kai bakka tashi da kabara don suna nisan adadin kabara shi abin da yake sunna tashi da kabara an ka kawo na ka misali a- zai yi ai misali muka wani magaraba ga magaraba nan ai raka uku ce zama biyu ko to akwai halin da za a yi mutum yawa magaraba ra- zama hudu zama hudu zama garba kun ba kalba ba di raka hudu raka wani garba zama hudu kun ba kalba ba di dalilin bin liman ne kama haka nan da haka ko misali me za a yi magarba raka hudu zan baka misali zaka gane in za a yi magarba wani ya ce bai wa iyaye wa aka ce yake da sai gani misali yanzu wanda ya zo masallaci liman a sallar magarba ka zo ya dago daga ruku'i na raka'a ta biyu ka ga zaka kabar harama ka bi shi ko za ka bi shi shi in ya je ya yi ruku- ya taso daga ruku ya je sujada guda biyu kaga zaman tahiyya zai yi, da raka ta biyu ce kaga samu tahiyya guda ko kuma amma zuba ka raka ko daya yanzu liman ba tashi zai bai ka raka ta uku ta magaraba in ya ka raka ta uku ba zama zai ba shi zaman shi na karshe ne kai kuma dole ka zauna dan liman ka ta liman ko amma yanzu anan kai raka ɗaya gare ka ko liman da ya ka raka ɗaya raka ɗaya gare ka amma ka zama biyu to yanzu idan limin ya sallama kai mai magaraba ka samu raka- zama daya ka samu raka ɗaya mai magaraba me za ka yi ka zo in ka ta biyu ka zamna kai tahiyya ka ga zama uku kuma ka tashi ka raka ta- raka ta uku kai zama kai tahiyya ka zama ka zama hudu kenan shi to kaga me ka haka nan din dai wurin zama an san akwai tahiyya kai dole a yi tahiyya ba a ce dan na tahiyya a can anan ba na yi ba haka kabbara da wurin tashi tashi da kabbara a Qur'an a takeice assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam
an wani lafiya la la alhamdulillah ya aiki alhamdulillah daga ina
kamar Allah daga ina
daga tumniya abubakar daga tumniya to bismillah abubakar
daga tumniya to bismillah ina jin ka abubakar
da madalla muna jin daɗin wannan abu da kuke madalla to Allah taimake mu da aiki Allah taimaka Mm.
da wani tambaya ce nake da ita malam to bismillah Eh, kamar mutum ne yana sallah kuma zai kabar sujjara daya baka yi ta ba alo ina jin ka
eh, sai ka tashi ka yi nisa ya ka tuna kuma malam wannan ya ne to ka bar radio
to
Mm. sai mai magana na wankan janaba kai wankan juma'a kai ka iya zuwa kai sallah wallaha da wannan dan uwa ko kai wankan janaba kai arwalla abin da yi don me yasa suke saɓani akan wankan juma'a za a iya sallah da shi ganin kamar wankan janaba ne shine magana zahiri za a iya dan annabi ta ce wankan juma'a ka kusa ka kusa da janaba annabi ya ce wankan juma'a kamar na janaba ne to ganin shi ba wanka tsarki bane ba shi yasa suke ce abin da yake dai ko a wankan juma'a in za ka yi in ka zo ka gabatar da wuraren arwalla ka fara arwalla ta aikace in so ka yi wankan daga baya wannan ba matsala komi za ka iya yin walha da shi ka yi juma'a da shi a takaicen haka ne sai mai magana ta magana ta yana ga menene ke cewa ya bar sujada da ya bar sujada sai da ya tashi sai ya tuna ya bar sujada daya a raka'a to abinda ake yi ka tashi sallah raka'a ta gaba misali a raka'a ta farko ka bar sujada sai da ka tashi raka'a ta biyu sai ka tuna sujada wannan sai ka koma dan ka zamana ka yi sujada ta biyu wannan raka'a ka barta idan ka yi sujada ta biyu ka taso ka ci gaba sallaka in ka kare sallah gaba daya a nan za ka yi sujada ba'ad salam dalilin kari da kai na wannan tsayuwa kenan wanda ya bar sujada a wata sujada a wata raka'a ta farko in ya zo ya tana iya cikin karatu ya tana sai zamana ya sujada wannan ta biyu ya tashi ta gabar sallah idan kare ya sujada ba da salam wannan shine abin da yake tambayar da yi ina fata da yan uwa masu kira ya zama to mutum zai kira tambayar shi ta addini ina ga wannan shine da ina ga wanda hedo wanda bishin kullum muna magana wanda bishin tambayar shi ma dai akwai koho a buɗe don ganin cewa lambar da ake bada ta wace kenan ana iya kira daga baya amma dai muhimmanci abin da muke bayani kullum mutum ya tambaye akan addinin shi Allah ya kawo ni'ima mai yawan gaske wuri zuwa wuri wanda za ka ji abin da ake wuri kana zamne kana ɗaki kana kuna ka ji fatawa akan kaza kaza kuma an ba da dama mutum tambaya ko daga gidan shi ne tambaya abin da yake neman sani kan addini wajibi don haka kenan kaga mutum bai da uzuri a wajen Allah subhanahu wataala na ya zamana ya yi addini kan jahilci shi kuma babu wani abu na duniya ma wanda za a iya cin riba da jahilci jahilci ba shi da kasuwa ta kware ba cin babu cin nasara jahilci don haka duniya lahira mai san rabota dole je ya karanci addini ci wajibi ne gaskiyar magana wannan kenan dama ce Allah bude mana ta hanyoyi da mutum zai tambaya kan addinin shi muna fatar Allah sadi a gane illa muna jaddada lambar da ake bada wani zamu mai mita dai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 Allah mana mafaka ke don haka lamba ta mai lamba 94 32 50 42 assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam
Za ka ma da an wani lafiya.
lafiya alhamdulillah Yau, Masha Allah ya aiki.
alhamdulillah Yau, Masha Allah. Am ga ta malam kamar da ake kamar mutum yana da mace sai ya sake ta ya mata saki biyu.
daban Kuma idan daban daban daban-daban to
to kenan igiya biyu ta yanke ko?
eh Saura ɗaya.
na'am Masha Allah.
na'am To idan ya sake mata ɗaya ya zama igiya uku duka babu ko?
eh ita almai sabu to masha Allah to ga ta malam to idan ta yi almi ta hutu ka alma to da gi- igiyar ta ta uku ta sake dawowa ko ku kaka ne yawwa shi kana ji na ana kirta masa'atul hadam lokacin umar umar bin khattab an yi wannan fatawa an yanke ta abin sakin da yake rushe kam- kashe- kamar radio ba kan daga daga na kake
a daga nan cikin da magana nake To ba kam- ta yiwu a wurina to a takaice idan mutum ya mace saki daya ko saki biyu saki da bai kai ukun ba ko ta je ta aure wannan biyun suna na amallake ko ta komo gidan shi dai da mata saki guda ya gama da wancan da wancan biyun sun zama uku
Na- sai saki uku ne in ya cika uku ne yake warware dal mana in saki uku ka mata shine in ta yi aure ka koma gaba ɗaya sabon sabon igiya ce
na'am amma ka yi ɗaya ta yi aure ta iya na mallaki igiyar ta uku kenan yawa ta yi arme ma'ana da ka sake ta saki ɗaya ko saki biyu ta yi ta aure ta dawo iya nan biyu na mallake to da ka sake ta uku ne kuran
eh na'am
wannan mutane suna saki a gaskiya haka ne maganar da ake maganar sakin uku dal a kare dal sai in saki uku ne amma saki ɗaya saki biyu ko ta aure ta dawo iya nan mallake a kanka assalamu alaikum
Assalamu alaikum malam.
wa alaikum salam Awon lafiya.
Lafiya lau.
Malam ina da tambaya game da shafa'i da wuce.
Eh,
Kamar yanzu in mutum yana iya zama duka shafa'i da wuce ya yi sallama ɗaya ko kuma sai dai mutum ya yi shafa'i daban kuma ya sake yin wuce.
to. Kam- Kama radio, ke- daga daga ina ke?
Daga murya.
To, kama radio. Alwa mai magana akan shafa'i da wutiri abinda ya yi an uku za ka yi mun ce muku ana iya koraka a nawa uku biyar bakwai har tara har sha ɗaya to idan mutum zai wutiri da raka uku in ya yi tahiya yana iya yin raka uku ya ya zarce raka uku ya zama guda ya halitta yana da dama ya sallama a raka'a ta biyu ya tashi ya kawo ta uku abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka zo ka yi raka'a biyu irin na magarba ka tashi ba sallama ka raka'a ta uku wannan annabi ya hana shi lahi ne ma amma kina iya gama kaki amma kaki tahi kaki tahi yani kake gama gaba daya hidda ke zama guda ya halitta amma ki tahiya ba sallama irin magarba annabi ya hana assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
barka da wuni malam iya barka daga ina
ina tare da tani sita da karam to sarkaran ta bismillah sanusi
tambaya nake kamar mutum in ya bar in ya shaka idan kuma ya bari yadda kamar ya bari haka da dare ya sake tashi in ya wasu nafilolin shi kuma ya yi mutubi eh
to kuma ya yi kwana ya ɗauke shi bai tashi ba har ana kai kiran sallah na asalatu eh ai ban shi da ramuwar wuturin nan ko kuma dai yana da wani yana da ramuwa shi nake so in ji ƙarin bayani akan wannan malam akan to yan uwa a takaice kada kamar radio ko a takaice wanda annabi ya ce man nama an salata an siya fal sallah za zakara daga shi ake dogara duk wanda ya mance ko barci doke shi bai ba wutiri lokacin da ya tashin ko da an kira sallah in dai ba sallah asuba bai zai iya yin wutirin shi kuma ya kawo sallah tarka ta fadar sallah asuba ta cikin sabo yake cewa bana damuwa akan zan tada watan sami take ta ya zo masallaci ne ma an tada ya kama ta shi illa dan tsaya tsaya tsaya kaka tada ya kama he da wuce ta kuma shiga sallah a takaice ya halitta in makara ce kai in akwai dama kana iya ma dama kuma ta wuce ba dan ba dole bane ba amma maka dama kai wannan shi ne muna magana akan ɗazu akan mai magana ta eh, wutiri na raka'a zama da ta tambaya ba a zama a yi tahiya a tashi ba sallama shi ne aka hana amma na iya zama guda a raka uku annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ma da raka takwas annabi ya zauna a takaice ba lahi bane ba amma abin da aka hana kai ki kai ki irin na magarba ki yi tahiya ki yi addu'a ki yi tashi ba sallama to ba a ba wuta haka nan wannan magarba ake ma haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka nan na wata da yanwa kenan suna biye da mu kuma suna fahimtar abin da aka hudi kuma da muna bayar da kullum jaddada mahimmancin karatun addini ko tambaya kaka yi a kan jahilci karayi Allah kawo fadala ta neman ilimi ta malamai ko ina ga sanan mutum kuɗi ne suke da malama sai wa'ada za abin da yawan amma mai ko ina to amma tambaye tana lahira ko da ba kuɗi da baka ba ita ce da baka ta ƙiƙa bai imani ya san domin ya taɓe ko kiyama tabbas ya- ya gama yawo muna fatar Allah sa a fahimci muhimmancin karatun addini kuma a je a karanci addini shi ne mazagwaji hankalin mu kurin assalamu alaikum kuma da salam ka zama na na'am
kuma lafiya lafiya lau kuma da alhamdulillah wato ina tashi da dare ina yin kamar ya mujar ina raka a goma eh in ya raka a goma kuma daga baya in shafa'i raka a sai in yi ukiri raka a guda ya ne lamarin me tambayar ka
tambaya ta ita ce wani kawai to shikenan ya amma bisa kana jin radio ina da rage to kamar radinka to
shi a mas'alar wutiri ko shafa'i da wutiri cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai kamar da ke hadisin Aisha Bukhari kuma sun inganta annabi bai karawa akan raka'a goma sha daya to matsala akwai ruwa ta Hisham wanda na Aisha daga Aisha ya kawo magana raka'a goma sha uku ƙarƙashin wannan kenan za a iya yin raka'a goma a kawo shafa'i amma abin da yi kullum ka sa cikin sabani abin da babu sabani kan ya tabbata kana iya wannan kinka sallaka ta tarawihi ko yawancin kiyamar layin da raka'a goma ga kawo ɗaya wutiri kuran ko kai raka'a takwas wanda umar sa ubai bin ka'ab tarmin da su yi raka'a takwas bayan salama kawo kamar na kabiyar shafa da wutarin wannan ba laifin amma in ba haka gaskiya wannan shine da gaskiya ba sha ukun ba to amma sha ukun an san akwai ruwaya dai amma daga abin da yi ne abin da yi ga sha daya shi yahi dan kan sha uku akwai sabani kwai na malami akan karawa akan sha daya to amma gana kuma sai mu ce maka ka sake ko baka yi wallahi amma abin da yi ne ga maka Allah mana mabaka eh kullum wa abu addini mutum dai me yahi ba na na yi ba a me yahi a cikin abin da kai yan wa dan na muku bayani eh muna tsayawa ne ganin dalilin lokacin lokacin sallah kuma da akwai hudu ba da ake sawa za mu tsaye da daga nan sha Allah sai in Allah kai mu shiri na gaba in so sai mu dasa akan daga inda muka tsaya insha Allah Allah kai mu shirin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته